بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na alhamis ashirin ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka daidai da ashirin ga watan uku miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyar kamar dai yadda muka saba haduwa a daidai wannan lokaci a cikin wannan masallaci na juma'a na ammar bin yasir a cikin waɗannan kwanaki masu daraja na ramadan domin gabatar da tarjamar alkur'ani mai girma allah maɗaukakin sarki yau ma ya ba mu iko gashi za mu ɗora daga inda muka tsaya a jiya mun karanta aya ta hamsin da shida tun daga faɗin allah ta'ala fa'amman ladina kafaru fa'u'azibuhum azaban shadidan fi duniya wal akhirah wa ma lahum min nasirin mun tsaya daidai faɗin Allah maɗaukakin sarki fa'in tawallau fa'in Allah alimun bil mufsidin akwai ayoyin jiya da na shekaran jiya da ba mun fitar da darussan da ke cikinsu ba wanda yanzu insha Allah bayan arama ya karanta ayoyin da za mu ji yau za mu koma mu ɗauki wasu daga cikin darussan ayoyin da suka gabata insha Allah arama bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم لم تحاجون إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم
علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين بارك الله فيك Allah madaukakin sarki ya ce ƙul ya ahalar kitab ka ce ya kuma abota littafi ta'alau ku zo ku taho ila kalimacin zuwa ga wata kalma sawa'in bainana wa bainaku wadda za ta daidaita tsakaninmu da ku Allah na abu da illallah wannan kalma ita ce kada mu bautata wa kowa sai Allah wala nushrika bihi shay'a kada mu yi shirka da Allah da wani abu wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah iyayen giji ba Allah ba ma'ana kada wani bangare daga cikinmu ya riƙi wani bangare a matsayin alloli ababen bauta ba Allah ba fa'inta wallau idan har kuka juya baya faƙulu ku ce ushhadu ku zama shaida bi anna muslimuna cewa mukan mun miƙa wuya mun musulunta ya ahlal kitab ya kuma abota littafi limatu hajjuna fi ibrahima me yasa kuke ja'in ja game da annabi ibrahim wa ma unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'dihi alhalin ba a saukar da attaura da injila ba sai bayansa afala ta'qiluna ba kwa aiki da hankali ne ha antum haula'i kun ganku nan waɗannan hajajtum fi ma lakum bihi ilm kun yi jayayya cikin abin da ku game da shi falimatu hajjuna to dan me kuma kuke jayayya fi ma laysa lakum bihi ilm cikin abin da sani ya game da shi wallahu ya alamu wa antum la ta'lamun Allah maɗaukakin sarki shi yake da sani ku ba ba ku sani ba makinmu yahudiyan ibrahim ba ba yahude ba ne wala nasaraniyan ba ba nasare ba ne walakin hanifan sai dai mai karkacewa barna ne zuwa ga gaskiya da tauhidi wa ma kana minal mushriki na da ɗai bai zama daga cikin mushrikai ba inna aulan nasi mafiya cancantar mutane mafiya kusancin mutane bi ibrahim da zuwa ga ibrahim lallabi na taba'uhu su ne waɗannan da suka bi annabi ibrahim wa hadha nabiyyu da wannan annabin wallazina amanu da waɗanda suka yi imani wallahu wannan shine fassarar ko tarjamar waɗannan ayoyi da muka ji to idan muka koma ayoyin da suka gabata tun daga faɗin Allah madaukakin sarki wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum waɗannan ayoyi suna tabbatar mana da kuma sanar da mu cewa tarin hujjoji da bayyanar dalilai da mu'ujizozi
ba lallai ba ne su sa mutum ya karɓi gaskiya sai in Allah ya yi masa muwafaka lalle wannan yana daga cikin babban darasin da za mu ɗauka game da abin da Allah ta'ala ya ce ya ba wa annabi isa alaihi salam daga ayoyi da mu'ujizozi waɗanda kowace ɗaya cikin ayoyin kowace ɗaya cikin mu'ujizozin in Allah ya yi wa mutum muwafaka kaɗai ya isa ya sallama wa Allah game da lamarin annabi isa wannan kaɗai ya wadatar mutum ya yi imani da annabi isa ba sai an kawo sauran ayoyin ko sauran mu'ujizozin ba don haka gane cewa karɓar gaskiya bayan ta bayyana ga mutum sai Allah ya so mutum da rahama in ba haka ba a annabawa sun fi kowa gamsar da mabiyansu da hujja sun fi kowa ƙure maƙaryaci su haɗa shi har jikin bango amma ka sani cewa shiriya iri biyu ce akwai shiriyar da annabawa da sauran mabiya annabawa cikin magadansu malamai kenan suke iya mallaka akwai kuma shiriyar da tana hannun Allah shi kadai wannan ya yi daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin da kuma faɗin Allah ta'ala wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim siratil lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ard ala ila Allah tasirul umur wannan ya tabbatar da shiriya iri biyu ce akwai shiriya ta ayi wa mutum bayani a nuna masa hanya da za ta bulle wannan shiriyar annabawa suna da ita su tara mabiyan da mabiyan za su gamsu su kuma nuna musu ga hanyar da ita ce mai bullewa wannan annabawa suna mallakar wannan shiriyar amma mutum ya karbi wannan bayanin na annabawa ya kuma bi hanyar da suka nuna masa mai bullewa wannan muwafaka ce sai wanda Allah ya zaba Allah ya samu na ciki wannan shine kawai duk wani malami iya bayaninsa bai sa a shiru duk wani mai wa'azi hazaƙarsa da fasahar harshe da hujjojin da yake ɗauke da su bai sa mutane su karɓi hujja ko su karɓi gaskiya daga gare shi sai an samu muwafaka daga Allah maɗaukakin sarki abinda kawai annabawa suke da shi ko malamai shine isar da sako saƙon yayi tasiri ga waɗanda aka isarwan su karɓa wannan muwafaka ce daga Allah in ba don haka ba annabi isa ya zo da tarin hujjoji annabi isa ya zo da tulun mu'ujizozi ga sanan waɗanda kowace tana iya shallake tunani ta yi wato ta keta al'ada amma duk da haka ba su karɓa ba sai alhawariyun 'yan tsiraru waɗanda suke hawariyawa su kaɗai suka yadda da annabi isa ba ɗa ba ne na allah su kaɗai suka yadda cewa ba allah ba ne bawa ne kuma manzo na allah suka ma yadda da shi suka kuma ce za su tafi tare da shi a wannan fahimtar za kuma su taimake shi da aka ƙarƙashin wannan ayoyi mun fahimci cewa ashe tarin hujjoji da bayyanar dalilai da mu'ujizozi ba sa lazumta karɓar gaskiya karɓar gaskiya muwafaka ce daga Allah Allah ta'ala ya mana muwafaka da karɓar gaskiya da inda muka ganta abu na biyu na daga cikin sunnonin annabawa da magada annabawa neman taimakon mabiyansu wajen isar da saƙon da suke ɗauke da shi ba gazawa ba ce wannan addinin da kake kallo ya fi ƙarfin mutum ɗaya yana buƙatar gudunmawa ta kowace fuska yana buƙatar matasa yana buƙatar dattawa yana buƙatar masu mulki yana buƙatar masu kuɗi yana buƙatar mata yana buƙatar 'yan boko yana buƙatar 'yan islamiyya duk yana buƙatar su mutum shi kaɗai ba zai iya rungumo addini ya ce shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka taimake shi suka agaza suka goyi bayan sa wajen isar da saƙon nan ba shi kaɗai ba ne sahabbai ne sahabbai ne shi yasa annabi isa ya ce ina waɗanda suke al'ansar mataimaka wanda za su taimake ni wajen isar da wannan sako na Allah ƙalil hawari yuna na hannu ansarullah da haka nan take wato hawariyawa suka ce mu ne mataimaka gare ka wajen ida wannan sako na Allah da aka ga kenan ashe wa'azi ko kuma harkar addini ba ta mutum ɗaya ba ce lallai ana buƙatar tafiya ta da'awa a samu mabambantan mutane daban-daban annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya tara su in ka kalli kunshin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zaka kowanne akwai akwai mawadata wanda in an buƙaci kuɗi su a nan suka fi auki za su zuba kuɗi wajen ganin cewa addini ya motsa daga inda yake ya ƙara gaba irin su abdurrahman bin au radiyallahu an irin su Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala an irin su Az-Zubair bin Al-Awwam da manya-manyan sahabbai waɗanda suke masu kuɗi kuma sun yi amfani da kuɗin su wajen taimakon Annabi sallallahu alaihi wasallam uwa ubana na Khadija radiyallahu anha Annabi sallallahu alaihi wasallam yana buƙatar matasa shi yasa tafiyar da'awa tana buƙatar matasa shi yasa Allah ta'ala ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda shi yasa an ka kalli makircin wato turawan yamma da shedan babban target ɗinsa matasa ne dan an san ƙashin bayan kowace al'umma matasa ne in aka birkita tunanin matasa aka haukata kwakwalen matasa aka wadata su da kayan maye to an lalata future ɗin al'umma duk wanda yake ƙinka abinda zai make duk wanda baya so ka tsina na abin arziki in ya zo ƙasa ka illar da zai make ya haukata matasa ya ja su zuwa ga shirme da shiririta ya samar da kayan ƙwaya da maye cikin sauƙi saƙo da lungu a mayar da matasa 'yan daba yanzu a ina yake ina za shi bai san wannan ba wannan shine babban target ɗin shedan da shi da magoya bayansa shi sa matashi da kake kallo wa'annan wannan gabar wannan shekarun ta ƙuruciya da samartaka tana da tsada shi sa Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda matasa ne ka duba kunshin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam za ga tarin matasa irin su abdullahi dan abbas irin su abdullahi dan umar radiyallahu an irin su abdullahi bin amr bin al-as irin su abu sa'id al-khudri irin su anas dan malik da ire-iren su dakka irin su mus'ab bin umayr duk matasa ne wanda ba ruwan su da kodin ba ruwansu da benelin da fakalin da totalin duk ba su kwaci ba ruwansu da wannan shirwa zuwa suka yi kawai suka ga cewa ya za shi yasa nan da nan kankace mai sai ga cikin ƙananan shekaru addinin musulunci ya kewaye duk inda ba a yi tsammani ba da haka duk wanda yake ɗauke da wata da'awa kai ko da da'awan nan marar kyau ce za ga yana buƙatar matasa ko da da'awan marar kyau ce in yana so da'awar ta karɓu matasa yake ja ya ba su abin a birkice ya juyar da kwakwalensu ya shayar da su shubuha su sha su tatil to sai su yi mai dahaukan da yake so dahaukan da ya sa su za su tun aka yi sa'a matashi ya samu saiti aikin da zai ba ƙarami ba ne in aka yi sa'a matashi bai fada wancan layin ba ya fada hanya mai kyau ga madalla za ka sha mamaki da haka annabawa na daga cikin sunna so wajen isar da sako suna neman taimakon mutane in yanzu ne kana buƙatar 'yan boko akwai inda ana buƙatar a turanci it was it was and and ana buƙatar wannan haka in aka zo wannan gurin kai ba za ka iya yi wannan ba sai ka ce ka ina wane zo turance su ina fata an gane ana buƙata ana buƙata ana buƙata da aka duk mai da'awa yana buƙatar waɗannan ana buƙatar injiniyoyi injiniyoyi ana buƙatar likitoci ana buƙatar lauyoyi duk ana buƙata to sai ga ta ko'ina da'awa ta samu gata ta ko'ina ba a samu wani gibi ba a harkar da'awa shauka cikin waɗannan ayoyi sannan waɗannan ayoyi sun karantar da mu mai da'awa yana buƙatar ya zama yana shawara da abokan da'awarsa idan al'amari ya hargitse ya rikice duk sanda kansa ya kulle ya nemi shawara wa amruhum shura bainahum wannan yana daga cikin darasin da muka dauka kan mai da'awa ya zama baya karɓar tunanin kowa baya shawara da kowa sha'a wannan kuma ya fahimci kuskure bai kai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba amma suna shawara wa amruhum shura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa shawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin da haka ana shawara wani lokaci sai ga wani ya baka wani tunani da baka- baka ma ko kusa da shi ba ko kusa da tunanin baka yi ba amma gashi wani kila yaro ne kila dattijo ne kila wani ne ma da ake ganin ba lalle ba da tunani mai kyau ba amma sai ya kawo mafita da haka wannan yana buƙatar mai da'awa yana buƙatar shawara daga sahabbansa ma'ana mutanen da ke tare da shi sannan mun fahimci ashe duk wanda yake kira zuwa ga kowace irin aƙida to yana buƙatar wanda za su goyi bayan wannan aƙidar su mara mata baya cikin masu mulki yana buƙatar ya samu wani mai mulki shi yasa lokacin da mu'tazilawa suka sheke ayarsu ai sun samu goyon bayan masu mulki ka je ka karanta tarihi lokacin ma'amun da aka bashi addinin baibai yana son addini amma ba karatu ya samu gurbatattun malamai suka shayar da shi mu'tazilanci sai ya daure wa mu'tazilanci shi suna da lokacin da su Imam Ahmad suka sha wahala kenan saboda ga wata da'awa ta bata ko da'awar shi'anci ko da'awar mu'tazilanci ko kawarijanci in aka samu masu mulki suka goyi bayan ta ai ta'adin yana yawa sannan duk wanda baya tare da wannan da'awar ya shiga uku na fata an gane sannan bin sabubba yana daga cikin bin sababi yana daga cikin sabubbancin nasara ka dinga riko da sababi riko da sababi bai ci karo da tawakkali ba fa mutane suna yawan samun matsala a nan tawakkali bai ci karo da riko da sababi ba ai annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala cewa yayi fa iza azamta fatawa iza azamta fatawakkal ala Allah fa'iza azamta fatawakkal ala Allah idan ka yi azama ka gama shirye-shirye ka bi dukkan sabubba ka dogara ga Allah bacin bacin karo tsakanin riko da sababi da kuma tawakkali da yawa mutane suna samun matsala nan sai mutum ya dinga ganin kamar riko da sababi rashin tawakkali ne a za ka shigo masallaci sawa mashin ɗinka kwaɗo ka kulle wuyan ka sa garkamin kwado a ƙasa in akwai wata can duk ka ɗaɗɗaure sannan ka dogara ga Allah riko da sababi ne wancan ba za ka zo kawai saboda tsabar tawakkali ka ban mashin ɗin kama ban mukullin a jiki a ce ka baka ban mukullin baka cire mukullin baka ce a inni mutawakkilun billah an gane ko ta wani aka ce za a yi tafiya kowa ya samu guziri kowa wata zawadu Allah ya ce ku yi guziri da haka wannan ya samu biredinsa ya abin nan wannan an daka man garin kunu wannan da garin kwakinsa wannan an masa cincin wannan kowa da guziri shi kawai sai ya fito hannu biyu ba komai a hannunsa aka ce yaya ya ce mutawakkilun billah kenan aka tambaye wani malami ce ƙarya yake muta'akilun ne mai neman a ciyar da shi ne in ba in haka ne ya tafi shi kaɗai mana ya yabo masu guziri duk sun tafi da guziri kuma ya bi su kamata ya kuce to ku yi gaba ni mutawakkilun billah amma ka fito da cincin ɗinka ai kaga yana zaune yana hamma zaka ce awana bismillah mutaakilun ne mai neman a ciyar da shi ne kawai ba mutawakkilun bane shi yasa wata rana wani yana ana zaune wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zo da raƙuminsa sai ya sake sai ya ce a ya ka bashi ya ce a ai na dogara ga Allah ya ce ka je ka sa shi ka sa mai da mai bai ka dogara ga Allah an fahimta ko dare ya yi rufe gidanka sa sakata ka sa mukulli ka kulle sannan ka dogara ga Allah na fatan gane da haka wannan shine duk mai son ya ci nasara zai bi strategies strategies wato zai bi na yanda za a yi a ci nasara amma wa'annan strategies shi zai sa a ci nasara saboda amma kasantuwar Allah ne mai sa a ci nasara ya ce abu sababi ba ce zai ba za ka zo ka nan da hannunka ka zauna ba kawai kamar lokacin sayyidina Umar da ya ga wani a gindin bishiya yana zaman sa ya ki zuwa kowa ya fita dan kasuwa ya fita kasuwa masu office sun tafi yan kwadago kowa ya fita kawai yana zauna yana gindin bishiya a kwanci yace akai ba za ka je ko ina ba sai yace a kai haba kalifa ka manta da fadin Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin yace haka ne yace barin tambaye ka taba ganin sama ta yi ruwan kuɗi yace a yace ko ka tashi ka fita wallahi ko jikinka ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ba da wato misalin tawakkali ya da tsuntsu ya kamanta yace law annakum tawakkaluna ala Allah law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana yace da za ku yi dogaro zama kuna da tawakkali irin tawakkalin tsuntsu da Allah ya azurta ku kamar yadda yake azurta tsuntsu ya wayi gari da yunwa amma kafin yamma ya koshi tare da cewa tsuntsu ba shi da kanti ba shi da shago a kantin kwari tsuntsu shi ba dan kasuwar sabon gari bane ba dan singa bane ba a dawano ko kanar dawaki yake ba sannan shi ba a abbato yake sana'a ba amma za a wayi gari da yunwa kafin yamma ya koshi amma kwantawa ya cikin shekasa na'am zagayawa yake dan yi fiwo ya zagaya can ya tsintsinta ya zagaya can ya tsintsinto ya zagaya tsintsinto kafin yamma cikin ya cika sai ya dawo shekarsa ya kwanta ubangijin da bai manta da tsuntsu ba kai zai manta da kai da aka ruko da sababi yana daga cikin sabubban cin nasara waɗannan ayoyin sun nuna mana falalar hawariyun sahabban annabi isa alaihi salam cikin ayoyin da muka karanta mun ji suna da falala wayannan ashab wato ashabu Isa alaihi salam hawariyun kenan sannan abu na bakwai wato duk kissa duk labari in an baka akwai izina a ciki ko tatsuniyoyin nan da kaji ana karantawa magana jari da waye a ƙarshe akwai lesson a ɗauko abin nan wato nagari na kowa a karanta ma tarihin nagari na kowa ko a karanta ma tarihin uwar gulma ko duk waɗannan a cikinsu tatsuniyoyi ne amma a ƙarshe akwai izina da ake so ka ɗauka ballantana labarai ingantattu daga cikin alkur'ani duk sanda Allah ya baka labari ba kawai ana so a ƙosar da kai da labari ba ne don ɗan adam Allah ya sa masa jin labari da ya ji labari yanzu nan zai kasa kunne ya ji menene in ya ji kanun zai so ya ji kuma cikin haka Allah ta'ala shi yasa za ga kaso mai yawa na alkur'ani labari saboda an fahimci ɗabi'ar ɗan adam yana son labari to amma a cikin labari wato mai wato mai hankali shine mai wa'azantuwa da waninsa duk sanda wani abu ya faru ga wani inna fi zalika la'aya kai sai zama maka aya karka zama karka zama baka da wayo ka zama kamar dila mana ka zama kamar dila aka ce wata rana aka kamo abun farauta da zaki da kura da dila sai aka kamo abun farauta zaki sai ya harɗe sai ya ce wa kura raba da kura ta tashi rabo sai ta ware gangan jiki gefe guda sai ta ware kai da fata wuri guda sai ta koma gefe sai ta yi gaisuwa ga sarkin daji zaki kenan zaki ya ce kura wannan rabon ban gane ba me kike nufi ta ce ranka ya daɗe ai shi gangan jiki na wani shi kuma kai da fata ranka ya daɗe shi ne naka shi kuma mun gama dila sai ya lashe jinin zaki ya fusata da ya tashi ya banke ta nan take ta mimmike ta mutu sai zaki ya ce wa dila to kai raba da ya tashi sai ya ware gangar jiki wuri guda sai ya ware kai da fata shi ma zaki ya ce ban gane wannan kasan raban naka ba dila ya ce ai gangar jikin nan taka ce ranka ya dade kuma can da la'asariya tsakaliya in ciki ya fada wannan kai da kafafuwan su ma sai ka kara ya ce kai wa ya koya ma wannan karatun ya ce a kan kura ya koyi ilin ba da labari a cikin ba da labari akwai izina sannan darasi na takwas mun samu tabbacin ɗauke annabi isa alaihi salam wannan ya tabbatar mana da annabi isa har yanzu da muke magana nan yana raye bai mutu ba kuma allah maɗaukakin sarki ne ya ɗauke shi da haka akwai tabbatar da ɗauke annabi isa wanda aka kashe ba annabi isa ba ne alaihi salam sannan a cikin wannan darasi na tara akwai tabbatar da wato jihatul ulu lillah cewa Allah maɗaukakin sarki yana sama sannan a cikin waɗannan ayoyi mun fahimci cewa addinin musulunci shine addinin annabawa gaba ɗaya da kuma mabiyansu a cikin ayoyin nan a gurguje akwai halaccin yin mubahala cikin ayoyin da muka karanta jiya akwai halaccin yin mubahala a zo a yi tsinuwa Allah ya tsina uwan mai ƙarya kenan ma'ana in kana kan wani wata fahimta wani yana kan wata fahimta saɓanin taka ka tabbatar da akan gaskiya kake kana da goyon bayan nassosi shi kuma ka tabbatar da cewa ba akan gaskiya yake ba ka yi duk bayani kuma ka tabbatar ya gamsu tsabar son zuciya ne ya sa ya ƙi karɓa to kuna iya yin mubahala ko shi ya yi ta yin mubahalar ko kuma kai kai ta yin mubahala shi ne a zo a ce da ni da kai in ni akan ƙarya nake tsinuwar Allah da fushin Allah da azabar Allah ta tabbata faɗa a kaina in kuma kai ne akan ƙarya kai ma haka kai ka faɗa shi ya faɗa shi ne mubahala sana a cikin ayoyin jiya mun fahimci duk wanda ya juya wa gaskiya baya fasidi ne wato babu maɓarnaci fiye da mai juya wa gaskiya baya haka allah maɗaukakin sarki ya ce sana abu na ƙarshe ya halatta tsinuwa ga wanda ai kaga a ayar karshe sai yace fala'natullahi 'alal kadhibina qul ta'alu nadu abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibina da haka babu laifi kace Allah ya tsinewa mai ƙarya ai ba ta kai Allah ya tsinewa wani mai ƙarya ba mai ƙarya riga ce mara wuya ka ɗinka wanda ya ɗauka ya sa shi ke ina fata an gane to wannan a gurguji su ne darussan da nake ganin a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta insha Allah za mu iya ɗauka mu koma ayoyinmu na yau Allah maɗaukakin sarki ya ce ƙul ya ahlal kitab ka ce ya koma abota littafi ai ƙul ya muhammad ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce li ahlil kitab ka ce wa ma'abota littafi minal yahudi wa nasara daga yahudawa da nasara ta'alau ila kalimati adilin ku zo mana mu haɗu akan wata kalma ta adalci wa haƙƙin ku zo mana mu da ku mu haƙura da namu tunanin ko ra'ayi ku haƙura da naku tunanin ko ra'ayinku ko son zuciya da mu da ku duk mu watsar da son zuciya mu watsar da tunani irin namu da ra'ayi irin namu mu zo mana mu haɗu akan wata kalma ta adalci da gaskiya naltazimu biha jami'an mu lazimce ta da mu da ku gaba ɗaya wahiya wannan kalmar da muke kiran ku zuwa gare ta ta zama ta daidaita tsakaninmu da ku babu wani sauran saɓani mu da ku an na kusallaha wahadahu bil ibada me zai hana ku zo mu haɗu da ku a wata kalma ta kaɗai ta Allah shi kaɗai da bauta wala nattakhidha ayya sharikin ma'a ta yanda kada mu riki dukkan wani abokin tarayya tare da shi Allah min wasanin aw sanamin na gumaka aw salibin ko cross au tsagutin ko dukkan wani tsagutu au gairi zalika ko wani haka mu aje dukkan wani ra'ayi namu mu zo mu haɗa wannan kalmar mana muna ganin wani duk sanda kaga al'umma ta tsintsinke kanta ya rabu wannan kalmar ce ba a haɗu ba a kanta wani ya yadda a bautawa Allah shi kaɗai wani yana ganin a banda Allah ma za a iya bautawa wani wani yana ganin ba a neman taimako kowa a irin taimakon da ba mai iyawa sai Allah wani yana ganin a ko wani malami ko wani shehi da shi ma zai iya ana iya neman taimako wajensa babu mai iya fitar da mutum daga damuwa ce a banda Allah akwai wani shi ma ba mai iya biya wa mutum bukata sai Allah ce eh banda shi kuma akwai wani ba mai azurtawa ko talautarwa ko dagawa ko kaskantarwa sai Allah ce eh banda Allah kuma akwai wani a to an nemi an nemi rigima ba a nemi zaman lafiya ba ba a nemi kai ya haɗu ba ai kai yana haɗuwa ne a kalmar tauhidi me yasa aka kira ta da kalmar tauhidi kalmar ɗayan ta Allah ita kaɗai za ta iya haɗa kan mutane duk wani gwanin zuwa da wani azanci da wani kundi da wasu ƙa'idoji da za su rage saɓani tsakanin mutane su haɗa kan al'umma su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wallahi in ba tauhidi ba ne ɓata lokaci ne ba abin da zai haɗa kan mutane sai tauhidi ba yanda za a yi wasu suna yi wa Allah shirka kuma ce a haɗa kai da me a yi kitso da kwarkwata an ɗauki haƙoƙin Allah ana ta ba wasu mutane an shiga ofishin Allah maɗaukakin sarki ayyukan Allah an ɗauka an ba wa wasu kuma ce za a zauna lafiya kuma ce za a zauna za a fahimci juna ana iya fahimtar juna ne a ƙarƙashin tauhidi tauhidi shike kada shike hada kan mutane kaga Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa yahudawa ka gaya wa kiristoci idan har yahudu da da nasara da suke bin wasu addinai daban suke bin wasu littattafai daban an ce ga wata kalma da za ta haɗa kansu da musulmi to ina ga rabuwar kai ta cikin gida ta musulmi da musulmi ai ba abu kaga kenan da gangan aka haifar da ita inda duk gaba ɗaya kowane musulmi ya yarda cewa Allah maɗaukakin sarki haƙoƙin nan a bashi kayansa kar a yi wa Allah maɗaukakin sarki shirka in kowa ya yarda da haka ina faɗa yake ai ba sauran rabuwar kai mi da yahudu da nasara a ba abin da zai hana wannan kalma ta haɗa kan tsakanin musulmi a junansu ko kun fuskanta ba abin da zai hana amma duk sanda aka ce a'a akwai wasu ayyuka na Allah an rarraba wa wasu mutane a to wannan kuma kaga shirka ta shigo ciki ita kuma shirka ba ta haɗa kan mutane fitinanniya ce shirka ba ta da kirki in dai ta shigo to sai ta raba kan al'umma da aka shi yasa Allah ta'ala ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya kuma abota littafi cikin yahudu da nasara me zai hana ku zo mu haɗu da ku akan wata kalma ne wai wadda wannan kalmar nayi imani za ta haɗa tsakaninmu da ku ba rigima ba yaƙi ba ganin hararar wato ganin hadarin kaji da muke wa juna babu sawa'in bainana wa bainakum wata kalma ce wannan wadda za ta hada tsakanin kan mutane shine Allah na abu da illallah kar mu bauta wa kowa sai Allah in yadda da haka ka yadda da haka duk sanda ka daga hannu Allah kawai kake kira baka kiran wani ba Allah ba duk sanda ka shiga musiba baka tuna kowa Allah kake tunawa haka nake haka kake haka take haka suke haka muke wannan ita ce kalmar da za ta hada kan mutane wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada wani sashi namu ya riki wani sashi a matsayin iyayen giji ba Allah ba ka dinga yi wa wani da'a irin da'ar da ake wa Allah ka ya zama Allah ka kenan da Allah ta'ala ce ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sai suka ce ai mu iyaye wato sun riki ahbarahum malaman su wa ruhbanahum da ainihin wato malaman da masu ibada su a matsayin iyayen giji ba Allah ba wani daga cikin su da suna tattauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ai ba bauta musu muke ba sai ce wai kun san me ake nufi da bauta ba suna halatta muku haram ba kuma ku haram suna halatta muku haram kuma ku halatta ba suna haramta muku halal ba kuma ku haramta suka ce eh haka yana faruwa yace fa tilka ibadatuhum ce wannan ita ce bautar ai duk wanda zai halatta maka kuma ya haramta ma kuma ka bi shi akan halattawa ko haramta wannan ka bauta masa ya zama ubangijinka don ofishin halattawa da haramta na Allah ne babu wani mahaluki da ya zai ce wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun in dai har wani mutum zai so ya sa ka yi ba daidai ba ka san ba daidai din bane kuma ka biye masa bautar sa kake kenan ya zama ubangijinka wallahi in baka sani ba bautar kenan abun mai kyau ne ya zo ce a shi bai halatta ma ba kakkai kuma ka yadda da ka yadda da wannan ka yi a ya zama ubangijinka ya zama ubangijinka shi yasa yace wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah mu zo wannan kalmar mu kadai ta Allah da bauta sannan kar mu yadda wani sashin mu ya dinga bautar da wani sashi a tsakankanin mu kada ya zamanto mu ri- sashi ya riki wani sashi a matsayin iyayen giji ba Allah ba ai ma'ana wala nattakhidha ayya sharikin ma'a kada mu riki dukkan wani abokin tarayya tare da Allah min watsanin aw sanani wannan abokin tarayya gunki ne me wanda ake sassakawa ko gunki ne mai hoto wanda ba a ba sassaka shi akai ba zana shi akai ko kuma hoto mai inuwa a ɗauki wani tasiri a bashi a ce wannan yana kashewa yana rayawa yana tsare mutum daga musiba wannan in ka makala shi a jikin mashin ɗinka ba za ka yi haɗari ba wannan in ka makala shi a kofar kantinka za ka dinga ciniki kwastomomi sai ka ture wannan in ka makala shi a kofar gidanka barayi ba za su shiga ba Allah ta'ala ce wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah kada wani bangare ya riki wani bangare a matsayin iyayen giji ba Allah ba gumaka ne su au salibin ko cross au dagutin ko wani dagutu duk wanda ake bautawa ba Allah ba kuma ya yadda da bautar da ake masa shine dagut domin kalmar dagutun amun gamammiyar kalma ce fi kulli ma ubida min dunillah kalmar dagutu tana nufin duk wani wanda ake bauta masa ba Allah ba kuma ya yadda a bauta masa a fada yi sujada a gabansa yana kallo a faɗi kalmo mabiyansa su yi katobara kuma ya shiru a ɗaga matsayinsa fiye da na annabawa a kai shi matsayin Allah yana zaune yana ji a ce ga annabinmu a cikinmu ga wani ɗinmu yanzu a cikinmu yanzu ga kaza kaza kamar yadda suke ta gani abubuwan da suke ta faruwa kenan wannan ya zama tsagut aw gairi zalika wala yadinu ba'duna li ba'din bi da'ati min dunillah sashin mu ba zai yi addini wajen biyayya ga wani sashi ba a cikin mu ba Allah ba ba karkai wa kowa da'a sai ubangijin da ya halicce ka shi ya halicce ka daga babu shi ya busa maka numfashi ba mai iya kashe ka sai ran da Allah ta'ala ya ga dama kashe ka ba mai baka sai shi ba mai ɗaukaka ka sai shi kuma sai ka dinga karɓar wani umarni da ya saba wa nasa daga wajen wani ba shi ba wanda duk zai baka umarni ba shi ya halicce ka ba wanda duk zai baka umarnin da ya saba wa Allah madaukakin sarki ba iskar sa kake shaka ba ba sararin samaniyar sa ce ta maka rumfa ba ba ƙasar sa kake takawa ba ba arzikin sa kake ci ba ba shi yake ɗaukaka ka ba ba shi yake kaskantar da kai ka ba ba shi da ikon kashe ka in ka saba masa kamar yadda ba shi da ikon ƙara maka rayuwa in ka bi shi an fahimta ko Allah maɗaukakin sarki ce fa'in tawallau in suka juya baya ai fa'in a'aradu an hadhihi da'awati tayyiba in suka bujire wa irin wannan kira tsaftatacce tsarkakakke da kake musu faqulu lahum to ku musulmi ku ce da su ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minai ushhadu alaina ku shaida akan ku ba da shaida akan mu bi anna muslimuna mu kan mun miƙa wuya mun zama musulmi mun ƙaduna li rabbina bil ubudiyya mun riga mun sallama kanmu ga ubangiji da bauta wal ikhlas da kuma tsarkake bauta gare shi والدعوة إلى كلمة سواء kuma ba ja ba gudu ba ja da baya akan zamu doge akan kira zuwa ga wannan kalma wadda ita ce take daidaita tsakanin mutane a duk atuwajjiha ko tuwajjahu ila yahudi wan nasara kaman yanda aka fuskantar da ita zuwa ga yahudi da nasara tuwajjahu ila man jara majrahum ana iya fuskantar da wannan kira zuwa ga dukkan mai matafiya irin matafiyar yahudi da nasara duk wanda yake kan wani addini marar kyau to wannan aya za ta iya gudana a kansa wannan aya shi yasa tana daga cikin abin da malamai wa sahabbai suka ce kamar abdullahi dan abbas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam in zai rubuta wasiƙa zuwa ga sarakunan ƙasashe tana daga cikin ayar da yake kawowa ya rubuta wasiƙa zuwa ga muƙauƙis ko hirakl hirakl ya rubuta ciki wa salamu ala man taba huda karshe da ya gama rubuta wasiƙa sai ya kawo qul ta'alu wato ta'alu atlu um qul ta'al qul ta'alu qul ya ahlal kitabi afwan qul ta'al qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum haka ya kawo ta yana rubuta ta cikin wasiƙunsa sallallahu alaihi wa sallam ya ahlal kitab ya kuma abota littafi لم تحاجون في إبراهيم sabida me kuke jayayya game da annabin Allah Ibrahim Khalilur Rahman sabida me ayya ashabal kutubil munazzala ya ma'abota littattafan da aka saukar daga sama minal yahudi wan nasara daga yahudi da nasara kaifa yujadilu kullum minkum ya kowa daga cikin ku yake ja'in ja' fi anna ibrahim alaihi salam kala ala millati cewa annabi ibrahim akan akan addinin sa yake su yahuda sun ce annabi ibrahim yahudanci yayi su kiristoci sun ce annabi ibrahim kiristan shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa uliya yake cewa ya ahlal kitabi ya ku yahudu da nasara ma abota littafi lima tuhajjuna dan me kuke jayayya fi ibrahim game da annabi ibrahim nagari na kowa mugu sai me shi ko kowa yana ja annabi ibrahim ya ce kowa kowa yana ganin annabi ibrahim nasa ne yahuda sun ce ai annabi ibrahim nasu ne kiristoci sun ce annabi ibrahim nasu ne mushrikai sun ce annabi ibrahim nasu ne akan addinin su yake التوراة والإنجيل إلا من بعدي الهالم بأسوكر دا التوراة با دا إنجيلا سيبايا النبي إبراهيم يارا ياوچه دا زامني مي تsawo to ta yaya ya zama kuma ku ya zama naku bayan ya riga littafin kuma zuwa shi kun ce a annabi ibrahim yahuba yahude ne to ai ba a saukar da littafin a taura ba ma sai bayan annabi ibrahim ya wuce ku kiristoci kun ce annabi ibrahim kirista ne to ai ba a saukar da injila ba sai bayan annabi ibrahim ya wuce da shekaru masu yawa a falata akilu na kuna da hankali kuwa wanda ya wuce ka da shekaru ka ce wai kai yake koyi na fata an gane kamata ya wa yake koyi da wani wanda ya zo daga baya shi ke koyi da wanda ya gabace shi amma wanda ya gabata a ce a shi ya koyi da wanda sai bayan ya yi zamani ya wuce da shekaru sannan aka haifi wannan shi kuma ya taso a ce wai wancan wanda ya wuce shi yake koyi shi yake bin wannan akwai hankali a cikin wannan kamar yadda aka ce wani yana cewa wai ai shi shekul islam ibn taimiyya da mutumin kirki ne yana kan addini daidai muhammad bin abdulwahab ne ya lalata shi kaji tsakaninsu ba shekaru ne masu yawa shekul islam ya zo da shekaru masu yawa kafin amma haifi muhammad bin abdullahab ba wai amma muhammad bin abdullahab shi ya lalata ibn taymiya to shine wannan wa ma unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di Allah ta'ala ya ce afala taqilun kayfa yujadilu kullum minkum fi ibrahim fi anna ibrahim alayhi salam kana ala millatihi wa ma unzilat at-tauratu wal injilu illa min ba'di afala tafaqqahuna khata'a qawlikum wai har yanzu ba ku gane kuskuren wannan zancen naku ba ba ku gane kuskuren zancen ku ba cewa wannan zancen naku za a yi muku dariya ku ce annabi ibrahim yahudanci bayan ba a saukar da yahudancin ba sai bayan annabi ibrahim ya wuce
ballantana kiristoci ma waɗanda su daga bayan bayan yahudawa masu suka zo ai sai a yi muku dariya muka ce annabi ibrahim ba nasari inna ibrahim kana yahudiyan aw nasraniyan wala za a yi muku dariya ku dinga cewa annabi ibrahim ba yahudi ne ko ba nasari wa qad alimtum anna al-yahudiyyata wan nasraniyya bayan kun san cewa yahudanci da nasato ya ya faru addinin yahudu da addinin christianity wannan duk bayan rasuwar annabi ibrahim alaihi salam da zamani mai tsawo da aka samu suka so su kuma da aka ce annabi ibrahim a cikinsu yake wannan akwai tuka da warwara akwai rashin amfani da hankali a cikin wannan an gane ko lokaci yayi to insha Allah sai mu tashi akan dai wannan matsala ta cewa annabi ibrahim ba yahude ne ko ba nasari sai mu tashi ha antum insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah madaukakin sarki ya karbi ibadar mu Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi sallolin mu Allah ya karbi sadakokin mu Allah ya karbi addu'o'in mu dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka biya mana dukkan damuwarmu Allah ka yaye mana waɗanda duk suke da damuwa Allah ta'ala ka yaye mutu su damuwarsu Allah waɗanda suke muna wasici da addu'a Allah ka biya bukatunsu na alkhairi wa marasa lafiyarmu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ya kare mu da lafiya sannan wannan goma ta ƙarshe da muka shigo Allah maɗaukakin sarki ka cire ƙiuya da kasala da lalaci a tattare da mu ka ba mu ikon raya waɗannan gwalagwalan kwanaki da ibada Allah ka datar da mu daren lailatul qadri Allah maɗaukakin sarki duk ibada da zamu yi a cikin waɗannan kwanaki guda goma da sauran ma waɗanda muka gabatar Allah ta'ala ka sa mun dace Allah ka karɓa mana Allah ka sa albarka cikin rayuwar mu Allah ka sa albarka cikin iyalan mu Allah ka sa albarka cikin ilimin mu Allah ka sanya albarka albarka cikin neman mu Allah ka sa albarka cikin dukkan abin da ka bamu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi